بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مم.
حدثني يحيى عن مالك مم.
عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله مم.
عن أبي عبد الله سلمان الأغري مم.
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مم.
صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام مم.
وحدثني عن مالك نعم عن قبيب بن عبد الرحمن مم.
عن حفص بن عاصم عاصم مم.
عن أبي هريرة أو عن أو عن أبي سعيد الخدري مم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مم.
ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة مم.
ومنبري على حوضي مم.
حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر مم.
عن عباد بن تميم مم.
عن عبد الله بن زيد المازني مم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مم.
ما بين بيتي وم- ومنبري روضة من رياض الجنة باب ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم wannan babi yana bayani dangane da abun da ya zo shi daga wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda yake bayani dangane da abun da ya shafi fadalar sallah a masallaci na ma'aiki alaihi salatu wassalam Malam Ubaidullahi ya ce haddasani ya haya an malikin. Malam ya haya ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik. An zaidi bin Rabahin shi kuma al'imamu Malik ya jiyo daga zaidu ɗan Rabah wa Ubaidillahi bin Abi Abdullah. hakanan kuma ya jiyo daga wajen Ubaidillahi ɗan Abi Abdullahi almadani. عن أبي عبد الله سلمان الأغري أتو شي كما ياجيو دغا بابان عبد الله شيني سلمان المدني الأغري مولى جهينة عن أبي هريرة رضي الله عنه شي كما ياجيو دغا أبو هريرة عبد الرحمن ابن سخر yardar Allah ta ƙara tabbata a gare shi. Haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce, Maza Allah ya ce, Salatun fi masjidi hada, wato yin sallah a cikin wannan masallacin nawa na Madina, yin sallah a cikin shi, khairun min alfi salatin. wato ya fi daraja ya fi alkhairi daga yin sallah dubu fi ma siwahu cikin abin da yake wani wannan masallacin na madina daga cikin masallatai na duniya ga baki ɗaya to ka yi sallah a masallaci na annabi sallah ɗaya tal ta farilla ya fi ka yi sallah ta farilla sau dubu a sauran masallatai illal masjidal harama in banda masallaci mai alhurma wato shi masallaci mai alhurma tsakankanin shi da masallacin madina wanne ya fi fadala wanne ya fi daraja idan ka yi sallah a masallaci na madina shin tafi misali mu ɗauka asubahi yinta a cikin masallaci na madina ya fi lada mai yawa ko kuma yinta a masallaci na makka Mm? masallaci na makka na'am na'am na madina na'am Mm. masallacin madina na'am maka an yi biyu a biyu kenan Mm, to lallai wannan malamai sun yi ta magana a kai abin da ya shafi masallaci na madina da masallaci na makka amma ibnu battal al-maliki wato ya ce kawai a bar su a yi a taswiya bai na huma da yin sallah a masallaci na makka da yin sallah a masallaci na madina ya ce kawai din kunnen su daya kunnen doki ne kawai an gane ko kowa daraja matsayin da za ka samu a masallaci na annabi idan ka yi sallah haka za ka samu a masallacin makka amma jumhurin malamai sun tafi akan cewa yin sallah a masallaci na makka ya fi sama da yin sallah a masallaci na madina da linki ɗari an gane ku in za ka yi sallah a masallaci na makka ɗaya to ya fi ka yi ta a waɗansu masallatai su dubu ɗari an gane ku in dai ba masallacin annabi ba ne shi kuma masallacin annabi ya fi ka yi sallah a masallacin annabi sau ɗari idan ka yi a madina a makka wannan shi ne ra'ayin jumhur saboda manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da ya fito daga makka wato ya ce innake a habbul biladi ilallahi azza wa jalla ya ce wannan gari a gari ruwa ga baki ɗaya ba garin da ya fi soyuwa a wajen Allah kaman ke maka ya ce walaula ƙaumuki akharjuni ma kharajtu ce ba don mutanen da suke cikin ki ba sun tilasta min in fita ba zan fita ba an gane ko sannan kuma a masallaci na harami za ga akwai abubuwan da suka haɗu a nan wanda babu su a na madina na farko a masallaci na makka masallaci na makka shine awwalu baitin wudi alinnas shine farkon gurin ibada da Allah subhanahu wata'ala ya shata wa mutane a duniya an gane ku sannan kuma masallaci na ka'aba shine alƙiblar annabawa ga baki ɗayansu an gane ku sannan kuma masallaci na ka'aba wato ya zamanto maudu amnin wasu ƙirarin linnas guri ne na aminci da samun kwanciyar hankali ga mutane an gane ko a walamnu makillahum haraman aminan yujuba ilaihi tsamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna aw lam yaraw anna ja'alna haraman aminan wa yatakhaddafu an-nasu min hawlihim an gane ko a na ɗaya biyu uku na hudu a kowace shekara inda dandazo na musulmi yake kasancewa a nan ne an gane ku na biyar a nan ne za ka samu assafa da almarwa da alhaɗim da zamzam da makamantansu shine al'imam fakhruddinin razi cikin littafinsa a tafsirul kabir ya ce masallaci na ka'aba wato ba wani gini ba wani ɗaki da ya kai shi daraja an gane ku? ya ce saboda aka ce an gane wanda ya ba da kwangilin ta Allah ne an gane ku al-muhandis wanda shine injiniya mai sa ido a cikin al'amuran mala'ika jibrilu ne ya ce metir mason in annabi ibrahim ne ya ce leburan mai kwabi da gyara annabi ismaila ne ya ce ai allazi almasjidu au albina'u allazi waje da haza sharaf ya stahiku an ya kuna afdal min jami'il amakin ya ce masallacin da ginin da ya zamanto ya ce al'amir allahu subhanahu wa ta'ala wal muhandis jibrilu wal banna'u ibrahim wa tilmid isma'il ya ce ya fi aiko wani masallaci daraja masallacin da ya zamanto wanda ya ba da kwangilar shi allah ne wanda shi kuma shi ne wanda yake sawa ido irin aka ba da kwangilar abu akwai ai injiniya mala'ika jibrilu ne gurin da bai ba daidai mala'ika jibrilu ce mishi nan tun daga can sama in aka seto shi akwai ɗan matsala kaɗan ka gyara shi don wani injiniya don karatu injiniyancin shi da zai zai ya samu wannan an gane ko kuma wanda ya gina shi wanda shi ne mitar ɗin annabi ibrahim ne annabin allah ne sannan kuma yaron lebura annabi ismail ne kaga ai masallaci yana da kwai daraja sosai da haka malamai suka ce yin sallah a masallacin makka ya fi da linki ɗari gama da sama da yin sallah a masallacin madina an gane ko amma waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a yin sallah a masallacin madina ya fi amma da koma baya da linki dubu da linki ɗari shida an gane ko amma wannan ra'ayi ne wanda yake marjuhi an gane saboda masallaci na madina maka shi ya bayyana fadalar shafi mai karara an gane ko masallaci na madina yana da kwai fadala akan sauran masallatai in banda masallaci na makka masallaci na makka ne kadai ya huce shi an gane ko to ala kulli halin dai duka dai abin ɗaya ne to amma sai dai malamai sun yi sabani masallacin na annabi yanzu na madina idan ka je ka masallacin shi gurbin masallacin na da kaɗai yake magana ko ku a'a har inda aka ƙara dinnan aka buɗe tunda a yanzu masallacin yanda yake ya yi linkin linkin masallacin a zamanin annabi to wannan ake nishi duka na yanzu wanda in ka je za ka gani da idanka ko ku a'a na dan ya kamata ka yi taharri ka yi sallah a gurin ka tambaya ina ne daidai seti inda yake masallaci ne na annabi a lokacin shi ka yi dabara ka yi sallah nan shi ake magana a kai malamai suka ce duka ake ne shi an gane ko ko da a yanzu za a sake kara shi a faɗaɗa shi to in ka yi sallah a ko'ina a kowane ɓangare da masar daga cikin dai a cikin masallacin ne za ka samu wannan daraja din an gane ko وحدثني عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga hubayib ɗan abdurrahman shi kuma ya jiyo daga haus ɗan asim shi kuma ya jiyo daga abi huraira au an abi sa'idin al-khudri ko kuma ya jiyo daga abi sa'idin al-khudri wato aljahalatu fi aini sahabi la tadurru an gane ko wato a cikin sahabbai na annabi a jahilci wanda ya rawaito hadisi daga cikinsu abu huraira ne ka wannan hadisin ko abu sa'idin da khudri ne baya cutarwa da annar sahabata dukkaninsu adalai ne an gane ko li'annar sahabata kulluhum udulun ko kullahum udulun li'anna sahabata kullahum sai zama to kullahum wannan bi tawkid ne tawkidin sahabbai ne sahabbai gabaki ɗayan su adalai ne ko kuma domin sahabbai kulluhum udulun dukkan su adalai ne an gane ko haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce ma baina baiti wa minbari raudatun min riyadil janna manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce tsakankanin wannan ɗakin nawa yana magana akan ɗakin na na Aisha tsakankanin wannan ɗakin nawa da kuma mumbarina daga nan zuwa mumbarina wato raudatun min riyadul janna wato wani dausayi ne daga cikin dausa na aljanna an gane ko wani dausayi ne wani lambu ne na aljanna tsakankanin kabarina da mumbarina saboda abin da ya sa waɗansu daga cikin malamai suka ce bai ce anan yana nufin kabarin shi saboda ɗakin na na aisha ana aka binne shi to shi kenan ɗakin na na aisha ya ce baiti to baitu baitul mayyit shi ne mai kabarinsa an gane ko to raudatun min riyadul janna wani dausayi ne daga cikin dawussa na aljanna to malamai sun yi saɓani a kai ana waɗanda suka ce ai ba abun mamaki ba ne don an ɗako dausayi wani kaso na aljanna an kawo shi duniya kamar yadda akwai abubuwa da dama wanda aka kawo su duniya na aljanna ne daga ciki irin ɗiyan itatuwa na can ethiopia za ga cewa akwai an gane ko da lafiya kalau alhamdulillah akwai abubuwa da dama a can wanda zaka ji an ce wannan na aljanna ne a gane ko irin can hind can hind akwai irin ɗiyan itatuwa nasu wanda su ma ana cewa na aljanna ne da makamantansu akwai irin ruwaye wanda za ka ji an ce wannan ai koraman nan ta aljanna ce asalinta daga aljanna ta hutu irin alfurat wa nil kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa ita ma ta aljanna ce asalinsu suna fitowa ne daga can koraman aljanna ka uku lalle duk wanda ya sha daga wannan ruwan ya sha ruwan aljanna gane mu kawai a nan da ya kawai a zaune muke an ajiye ma share ɗaya wa mimbari ala haudiyi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wa mimbari wannan mumbarin nawa da kuke gani ya nuna musu shi yace ala haudiyi to ranar tashin alkiyama za a kakkabo shi a zuba shi akan tabkina an gane ko sai ya zamanto wannan mumbari nawa shi zai zamanto shine kafafuwan da wannan tafki nawa zai kafu a kansu an gane ku ya ce wa mimbari ala haudi wato mimbari na shi kuma yana kan tafki na na na na na na alkautsara kenan wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce wato girmansa tafiyar wata guda ne tafiyar wata guda ne ruwan shi ya fi madara fari ya fi zuma daɗi adadin kofunan da suke aje suke jera a wannan tabke na manzo Allah adadin taurarin sama ne kamar yadda hadisin Bukhari da Muslim ya nuna amin ya hayyu ya qayyum Allahumma amin wa haddathani an malikin ya zantar da ni ya jiyo daga al-Imam Malik an Abdullah ibn Abi Bakr shi kuma ya jiyo daga Abdullah dan Abi Bakr an Abbad ibn Tamimin shi kuma ya jiyo daga Abbad ɗan Tamim, an Abdullahi bin Zaidin almazini shi kuma ya jiyo daga Abdullahi ɗan Zaid almazini, anna Rasulallah sallallahu Alaihi wasallama ƙal, haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam, mazan Allah ya ce, Ma baina baiti wa mimbari raubatun min riyadul janna. wato abin da yake tsakankanin ɗakina na nana aisha da kuma mumbarina wato wani dausayi ne daga cikin dausa na aljanna na'am babu ma ja'a fi khurujin nisa'i ila al-masajid حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عمر Mm.
أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Mm.
لا تمنعوا إماء الله مساجد الله Mm.
وحدثني عن مالك أنه بلغه Mm.
عن بشر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Mm.
إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمسن طيبا Mm.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد Mm.
أنا عاتكة نعم أنا عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل Mm.
امرأة عمر بن الخطاب imra'ati نعم امرأة عمر بن الخطاب نعم na'am أنها كانت أنها كانت تستأذن عمر بن الخطاب إلى المسجد Mm.
فيسكت فتقول والله لأخرجن إلا أن تمنعني فلا يمنعها na'am وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد Mm.
عن عمرة بنت عبد الرحمن Mm.
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت Mm.
لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء Mm.
نعم لمنعهن المساجد Mm.
كما منعه كما منعه نساء بني إسرائيل Mm.
قال يحيى بن سعيد Mm.
فقلت لأمرة Mm.
أو منع نساء بني إسرائيل نعم بني إسرائيل المساجد قالت نعم na'am babu ma a fi khurujin nisa'i ilal masajid wannan babe yana bayani dangane da abin da ya zo shi daga wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuni akan halaccin mata su fita su tafi masallaci su tafi masallatai saboda bayar da sallah ta farilla saboda yin sallah Malam Ubaidullahi ya ce, Haddatsani ya haya an malikin, ya haya mahaifinmu ya zantar da ni, ya jiyo daga al'imamu Malik, annahu balaghahu haƙiƙa labari ya iso ga al'imamu Malik. An Abdullahi bin Umar, shi kuma ya jiyo daga Abdullahi ɗan Umar, annahu ƙal haƙiƙa Abdullahi ɗan Umar ya ce, Ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ya ce, La tamna'u ima Allahi masajidallahi. Manzan Allah ce, Kadda ku kuskura ku hana bayin Allah mataye, kadda ku kuskura ku hana su su tafi masajidallahi masallace na Allah. wato ku bar su idan har sun nemi izini za su tafi to ku bar su su tafi sai dai idan za su fita su kuma ba ado ake cadawa ba ba a yin kwalliya shiga wanda take burwutsai haka ake yi a tafi masallaci ba shafa hoda ba shafa mai ba ado ba jan baki ba fara'a ba sakin fuska haka za a tafi masallaci fuska a kame kamar an aiko wa mace mutuwa yadda ba wata dariya a ranta ko to haka za ta fito ta tafi masallaci amma ba ta fito za ta tafi masallaci ba ita ce abin dariya ta yi dariya abin ba dariya ba ta yi dariya in ta gamu da namiji ta raka ɗan gyara wushiriyar bakinta saboda ya tsinka ya ce kayawa na ya yi katarki ba haka addini ya ce ba an gane ko abinda addini na musulunci ya koyar idan mace za ta fita daga cikin gidanta shine ta yi shiga ta addini na musulunci wanda addini ya tanadar an gane ko da za ta tafi masallaci kada ku kuskura ku hana bayi na Allah subhanahu wa ta'ala mata su tafi masallace na Allah ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik annahu balaghahu haƙiƙa labari ya iso ga al'imamu Malik, an busiri bin Sa'idin, shi kuma ya juyo daga busuru ɗan Sa'id, haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Iza shahidat ihda kunna salatar isha'i, idan dai ɗaya daga cikinku ku jama'ar mataye, idan ɗaya daga cikinku tana nufin za ta halarci sallar isha'i a masallaci to fala ta masanna ɗiban kadda ta kuskura ta shafa turare kadda ta kuskura ta shafa turare turare na mata da na maza kala-kala ne ba iri ɗaya ba ne na mata daban yake na maza daban yake na mata turaren mata shi ba a jin ƙanshin shi sai in kana kusan mace za a ji kamshin shi turare na mata shi so ake gani an gane kuwa asuruhu ya zaharu ala tsawo an gane ku gurbin shi wato shine wanda launin shi yake bayyana a jikin tufafi wannan shine turare na mata turare na maza shi kuma shine wanda kanshin shi ake ji amma ba a ganin shi kana jin kana tsinkayar mutum matin kar za ka ce kai wannan wani irin turare ne wannan ka sha wa turaren na ka yayi ce Allah ko da ce wallahi tun daga nesa nake ji wannan shine na mata na maza shi kuma sai dai mace yawwara sai dai mace idan ta ga gurbin a jikin mayafi ko a jikin hijabi ko a jikin doguwar riga ta ita wannan matar ta tambaye ta wannan ana aka samu mace wannan tararen kwa ta ce wallahi alhaji ya siyo shi ni ma ban san yadda ya siyo shi an gane ko to idan za ta tafi masallaci kada ta kuskura ta shafa turare turaren mata shi ana ganin gurbin shi amma ba a jin ganshin shi na maza shine wanda ake jin kanshin shi amma ba a garin gurbin shi an gane ko akwai bambanci tsakankanin turare na maza da na mata eh ko da za ta fita in za ta sa a bayan a cikin gida ne ba laifi za ka iya ce mata shafa na wajen nawa eh saboda kai ne za ta wa ado amma ta huta kafin ta iso kamshinta ya sa maza sun daga idansu a kallo kai wannan matar alhaji wani ci turaren dan jika sha biyar ne wallahi ta sa baka jin kamshin an kare da ita kafin ta zo ta an gane to wannan koda sallah za ta tafi wanda sallah dai ibada ce neman kusanci ne ake a wajen Allah to in za ta tafi kar da ta yi shiga wanda take mummunar shiga za mu gani a hadisin na na Aisha na ƙarshe asar ɗinta a cikin wannan babi ɗin kuma mu sani cewa mace ta yi sallah a gidanta ya fi daraja sama da ta yi sallah a masallacin annabi kaga dai masallacin annabi idan ka yi sallah ɗaya ya fi sallah dubu a waɗansu masallatai ko in banda masallaci mai alhurma to ta yi sallah a cikin ɗakin aurenta ya fi alkhairi sama da ta hoto ta yi sallah a masallacin unguwarsu ta yi sallah a masallacin unguwarsu ya yi ta fito ta tafi masallaci na madina ko na makka ta yi sallah a ciki saboda a kullum mace ita yadda aka ake so ta kasance ta kasance a cikin sutura a ɓoye mace kayan ɓoyewa ce ba kayan bayyanawa ba ce an gane ko manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato ummu humaid a saidiyya kamar yadda yake cikin al-tabarani haka al-imamu ahmad ya kawo shi da isnadi hasan ta ce ya rasulallahi inni uhibbu salata ma'aka ina son in dinga yin sallah tare da kai ya zamanto ina sallah a bayanka ina samun albarkar da maza suke samu Allah ya ce qada alimtu wa salatuki fi baitiki khairun min salatiki fi hujratiki mazala ce haƙiƙa na san da haka na san kina son ki sallah a bayana ki zamanto mamu daga cikin mamun da suke sallah a bayana yace to amma ki sani ki sallah a cikin ɗakin ki sallah a cikin ɗakin ki yafi alkhairi sama da ki sallah a falfajiyar gidanki ma wa salatuki fi hujratiki khairun min salatiki fi dariki sannan kuma ki yi sallah a farfajiyar gidanki ya fi ki yi sallah wato a ƙofar gidanki an gane ko wa salatuki fi dariki khairun min salatiki fi masjidi qaumiki ki yi sallah a farfajiya a ƙofar gidanki ya fi alkhairi sama da a ce kin fito masallacin unguwarku ki yi sallah wa salatuki fi masjidi qaumiki khairun min salatiki fi masjidil jama'a zala ce ki yi sallah kuma a masallacin unguwarku ya fi alkhairi sama da ki sallah a masallaci na wato sama da ki sallah a masallaci na na na juma'a na garinku to da haka mace ita ana so ya zamanto sallar da za ta dinga yi a gidanta take kuma kada ya zamanto tana bin limami eh ta yi sallar ta ita kaɗai ya fi lada saboda ta bin limami ba wanda ya ce mata ta bi jami'i an gane ko yin sallar ta ita ɗaya ya fi lada saboda ta ce za ta bi liman wane ko su wane ko yan unguwa kaza ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga yahya ɗan sa'id al'ansari shi kuma ya jiyo daga nana atikatu diyar zaid ɗan amur ɗan nufail wato matar umar ɗan khattab allah ta'ala ya ƙara yadda da ita أنها كانت تستعذن عمر بن الخطاب إلى المسجد حقيقة ita wannan malama na na atika Allah ta'ala ya ƙara yadda da ita ta kasance tana neman izinin mijinta Umar dan Khattab Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi tana neman izinin shi za ta tafi masallaci ta ce amirul mu'minin uridu an akhruja ila al-masjid to ina so zan tafi masallaci saboda in yi sallah in dawo in za ta fita sallar isha'i ko asubahi fa yaskutu umar dan khattab sai ya shiru ya tsite ya ja bakin shi ya kyale bai ce mata ba tafi bai ce mata ba karki tafi saboda shi a ran shi baya so ta tafi amma kuma saboda umarni ne daga annabi idan ɗayan ku matar shi ta nemi izinin shi za ta tafi masallaci to kadda ya hana ta idan ya tuna haka ga maganar annabi kuma ga shi ita kuma matar shi ta nemi izinin shi kuma baya so ta tafi sai ya shiru ya kyale fataƙulu wallahi la akhrujanna illa an tamna'ani in ta ga ran shi ya dan bace ta ce wallahi la akhrujanna ta ce mai gida wallahi sai na fita na halarci sallan nan tare da kai illa an tamna'ani sai dai in ka hana ni ka ce kar in tafi wannan kuma bani da damar in fita in tafi masallaci ba tare da izinin ka ba ba zan taka kafata in fita ba amma in kai ka ce kal in tafi shikenan ka sauke mun eh ka sauke daga wuyana annabi ne dama ya faɗa kuma in ka ce kalin tafi shikenan ni ma na dangana fala yamna fala yamna wa umre ne yake to eh sawun jiwa ta ji na zakara ko yake ja sawun jiwa ya take na raƙumi umarni ne daga annabi to su kuma dama su habai wa qafuna li kitabillahi wato mutane ne masu taka burki lokacin da suka ji an ce Allah ya ce kaza ko annabi ya ce kaza waqafun wa kana umar waqafan inda kitabillahi kamar yadda yake cikin hadisin Abdullahi dan Abbas hadisin da wato wani daga cikin yan karkara da ya zo shi ya ce wa laka wajhun inda hadha al-amir famurli ya bayin au kama qala to umar ya ce mata tafi je shikenan saboda baya so ya saba wancan hadisin na annabi eh amma dai shi a kullum baya son da fitatta shi baya son fitatta ta an gane ko a wata rana ta zo za ta huce kamar yadda wato a to shi kenan dai ala kulle halin to ta yi ta dai kokarin ta dinga zuwa masallaci umar dan khadda baya so ya ya hana ta shikenan wata rana sai az-zubair ibn al-awwam wato shi ma ta fita wata rana sai dan tana dawa sai dan labe dan charkoya mata kirho a baya da ta zo ta ce inna lillahi fasadan nisa'u fasadan nasu falam ta kharju ba'du ta ce kai yanzu maza sun fara walega eh tun daga shi bata fara bata sake wuta ba zakara hu fit tamhid wannan dai sai daga baya insha Allah a cikin at-tamhid imam fil muwatta al ma'ani wal asanid a ibnu abdul bar annamari ya ambaci maganar cikakkiya kenan sai da in an koma can an gane ko ya zantar da ni ya jiyo daga al-imamu malik عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن يا جو دغ يحيى دان سعيد الأنصاري شي كما يا جو دغ نانا عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ita kuma ta jiyo daga nana Aisha iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annaha qalat haƙiƙa na na Aisha ta ce law adraka rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma ahdathan nisa'u na na Aisha radiyallahu anha ta ce da a ce ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya riski abinda mata suke kirkira a yanzu suke yi na ado da kyalkyali da karancin sa hijabi lokacin da za su fita lamana a hunnar masajid da na aisha ta ce lalle wallahi da manzan Allah ya hana su fita zuwa masallatai kama muni a huni sa'u bani isra'il kamar yanda wato aka hana zuwa masallatai ga mata na 'yan banu isra'il wato mata na zamu na annabi yaƙub da annabi isa alaihi salatu wasalam isra'il shine annabi isa annabi yaƙub To, kamar yadda aka hana mata na ‘yan banu Isra'il su tafi masallaci su ma wannan mataye na wannan zamanin da an hana su zuwa masallatai. A zamanin na na Aisha fa. To, ina kuma in ta leko idanta ta ga zamanin da ake ciki yanzu. Na mace za ta huta, ba wai masallaci za ta tafi ba, ba gurin mutuwa za ta tafi ba, ba gurin biki za ta tafi ba ba wata munasaba ba kawai tsegumi ne zai hudo ta kuma in za ta fito ba shiga take ta addini ba shiga take irin wanda wani lokaci in a gida ma take ba ta sawa wannan kaya ba ta wa miji wannan ado za ta shiga za ta yi wata shiga ta sa wani mayafinta wanda bai huce ba guri kaza ta fito da shi tana hutowa a takaice shi miji ya siya wa mazan titi kaya an gane ko lokacin da za ta huto ta huce wacce da fadar an kallace ta har talime ta durso ta shigo wannan fadar an kallace ta har talime ta shiga wacce da fadar an kallace ta har talime kafin ta tafi gidan da za ta tafi ga kamshin turare ga shi wani lokacin awarwaran hannunta take kadawa in ta tsinkaye maza don su waiwayo su kallace ta wani lokaci in ta shiga ta haɗu da waɗansu 'yan mata tare kaɗan kalkaɗa da awarwaran hannunta da a gane cewa a hannunta akwai kaya mai kyau ko kuma dama ta ɗan bar ƙirjinta a buɗe da a ga a wato tsakiyar da take wuyanta ba wai ƙaramar tsakiya ba ce irin ta dubai ce da makamantansu wannan kaga ba ci gaba wannan shine ainihin ci baya da kuma wato janyowa kanmu bala'i da musiba an gane qala yahya ibn sa'id Yahaya ɗan Sa'id Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ce wa nana Amratu malumarsa. Ya ce faƙultu le Amrata sai na ce wa nana Amratu bintu Abdurrahman. Na ce da ita a wa muni a nisa'u bani Isra'ila masajid. Shin dama an hana matan ‘yan banu Isra'ila su tafi masallaci? Walatu na'am. Ta ce ƙwarai kwa. E, saboda matan ‘yan banu Isra'ila idan za su tafi masallaci, wato suna sawa mundaye ne a ƙafafuwansu sai su dinga ɗan kaɗa su saboda mu za su kallace su a masallaci ka zo masallaci yin sallah amma ka ji wata ta kalkaɗa mundayenta in ka kallata ka ce kayo ashe ɗiyarwance ta girma ita ce ɗiyarwa na ko kare ka tambayar abokin ka ita ce langon ta wannan kwashi an gane ko to daga ƙarshe fa harramar lahu alaihin masajida ya Allah ya ce ba masallacin ba kuma hasa zuwa Allah ya haramta musu Abdulrazak As-Sana'ani cikin littafinsa Al-Musannaf ya fitar da wannan asar din da isnadi wanda yake sahihi an gane ko hadha wa in kana mawqufan fa hukmuhu ar-raf'u li'annahu la yuqalu bir-ra'yi an gane ko rawa aidan Abdulrazak nahwahu an ibn Mas'ud bi isnadin sahihin qala wa tamassaka ba'dhum bi qawli Aisha law ra'a إلخ في منع النساء مطلقا وفيه نظر إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم لأنه علقته على شرط لم يوجد بناء على ظن ظنه فقالت لو رأى لمنع فيقال عليه لم يرى ولم يمنع فاستمر الحكم الحمد لله العلم عنده سبحانه وتعالى
Ya sonu na
Hello.